لساني وأجل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك سبحانك لا نهتي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أتسون للتفهم البركة الشفانا القاضي إياب اليهسبي عليه رحمة الله muna cikin fasalin da yake magana akan tsafta na jikin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in ba mun saba a farkon karatun wancan satin bin yi maganin cewa za Allah sallallahu alaihi wa sallam bai da wani abu abin kyamata duk wani abu nashi abun so ne abun kauna ne ko da ko abun a ɗabi'ar ɗan adam yana kyamatar abin a hankalce a al'adance a zamanance wannan abin abin kyamata ne to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya da wannan abin da dan adam ke kyamatar sa kowane irin abu ne mun yi magana akan zufan sa satin da ya gabata an yi magana akan mayan zufan sa an yi magana akan idan ya tsuguna sallallahu alaihi wasallam ba a ganin abin da ya fita a jikinsa duk wannan tsabtan jikinsa ne da abin da ke da alaka da shi to mun kwana a cikin wannan fasali za mu tashi yau wa minhu shurbu malik ibn sinan yawma uhud wa massahu iyahu wa taswibuhu sallallahu alaihi wasallam zalika lahu wa qawluhu lan tusibaka an-nar malik ibn sinan ɗaya daga cikin sahabbai da suka halarci yakin Uhud yakin Uhud mun sani ɗaya daga cikin yakukuwa ne wanda sahabbai suka sadaukantar da rayuwarsu akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda suka fifita mutuwa gara sun su mutu annabin ya rayu to a wannan ranar abin da ya faru ya faru farkon karawan yakin musulmai ke da nasara kuma yadda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani daga baya kuma sai abin ya juya a kan su kuma mushrikan da musulmi rinjaye to sai ya zama har sai ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an bayar rauniya raunin da aka yi har kin ya zuba jinin sa afalin sai malik bin dinari ya sa bakin sa yana tsotsan jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine wa minhu shirbu malik bin dinari jama'a daga cikin abin ban mamakin da ya faru a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Malik ibn Sinan ya ta gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa masahu iyahu yana tsotsan ginin kuma a abin da yake tabbace Qur'ani Allah ya ce mana shariban alaikum al-maytatu wad-dam wa lahmu al-khinzir kama huwa li ghayri Allah bi wal munkhaliqatu والموقوذة والمتردية والنقيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما جعل النسب وأن تستقبلوا من أدلام ذلكم فسق حول ويك تاجم المسفوح جنين da yake zuba a cikin dan adam ko a cikin dabba to masfuh wannan jinin ka zan gane to ban da jinin manzon Allah kuma a wurin fuqaha ma qubila min hayy duk abin da daga cikin da aka ciro shi kamar farki ko fata ko gashi najasa ne a wurin malamai banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi duk abin da aka ciro a cikin sa ko gumba ne fajir ko gashi da aka ciro a cikin sa fajir ko fata ce aka cire ta to fajira ce kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda halatta mana wannan a hadisin Bukhari da aka je fatu Makka aka yi masa aski shi da kansa yake daukar gashi yana rarraba wa sahabbai da kansa kaga da ake najasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai raba da najasa wa sahabbai ba amma kaunu sha'ar al-tahir sai ya zama da kansa yake raba wa sahabbai sallallahu alaihi wasallam har sayyidina Khalid bin Walid ko ya samu gashin goshin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike yasa cikin hula ma duk in ka tafi yaki da wannan hula sai yayi nasara albarkatin gashin goshin sayyidina Rasulullah wannan hadisi ne ingantacce to bayan wannan jini ta manzon Allah yana zuba Malik bin Sinan sahabi ya sa baki a goshin Annabi yana sha sannan wa masu yana tsotsan jinin وتصريفه صلى الله عليه وسلم ذلك لا sannan annabi yana gani yana tsoron jininsa annabi ya halatta masa shine taswif halattawan annabi a gare shi tun da manzon Allah bai hana shi ba to a ce kenan abin da ma lokacin yi kenan ya yi daidai jinin manzon Allah kafiri wa qawluhu sai manzon Allah ya kuma ce masa lan tusibaka nar a wajen hadisi lam tusibaka naru abadan har abada wuta ba ta kona ba me dalilin da ba ta kona shi ba bi barakati jami rasulullah albarkan ne kinin sai da rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin kira ne zai ce a ina ka samu shi sai yana nan a cikin kashful asrar ta Imam al-Bazzar hadisin Abdullahi dan Umar ne isnadin sahih ibn Abi al-Haythami ya rawaito wannan hadisin a Badmu'uz Zawaid mujallabi na tara sabra na tamanin da bakwai tsakanin zuwa tamanin da takwas a nan a hadisi mujallabi na tara safa tamanin da takwas ko talatin da takwas zuwa talatin da bakwai zuwa takwas a nan hadisi ne ma'anar wannan abin na faɗa shi ne hadisi ne ingantacce a cikin kashful ansar a cikin majmu'ul zawari na ibn hajar al-haythami alayhi rahmatullah so ka wannan hadisi wani daga cikin abin ban mamakin da ya faru wanda yake tabbatar da cewa manzon Allah ko da bai da abin ta mata kowane iri ko misalin zama shubi abdullahi bin zubair dama hijabi ko dama hijabi abdullahi bin zubair sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam a a mahaifiyarsa ma ita ce asma'u bintu abi bakr mahaifinsa shine sayyida zubair zubair bin al-awwam shi kuma mahaifin Zubair da mahaifin manzon Allah uban su daya kaga dai na kusa ne farin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan shi ne farkon wanda aka fara haifa a musulunci bayan annabi ya yi hijira wanda aka fara haifa a cikin sahabbai shine Abdullahi bin Zubair to shi ne mai wannan kisan sannan shi ne mutumin da farkon abin da ya fara sha a duniya ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awwal ma dakhala jawfuhu riƙo rasulillah farkon abin da ya fara shiga cikin abdullahi bin zubair shine ne ya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka abdullahi bin kodi ya yi yunnan da suna masalihul insan almuta'alliqatu bil abdan wal abyan a cikin wannan littafin yana cewa idan an haifi mutum in an yi haihuwa yana da kyau wannan jinjirin ko jaririyar a sa'adu in akwai wani bawan Allah salihu mutumin kirki to ya zamo shi ya fara ɗaukar yaron bayan mahaifiyarsa kai yaron ya samu albarkarsa saboda abdullahi bin zubair da aka haife shi manzon Allah ya fara ɗaukar sa sallallahu alaihi wasallam yace in an samu wani kibba wani riga na wannan babban malamin to a sa tsumman a ƙasa a ɗaura yaron don ya samu albarkar rigar wannan malamin sani saboda abdullahi bin zubair abin da aka yi masa kenan sannan farkon abin da ya fara shaƙa ya fara sawa a bakinsa ya bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yaya Abdullahi bin Zubair ya kasance ya kasance a abadan nashi ya fi kowa ibada a cikin sahabbai matasa ya fi kowa jarumtaka a cikin sahabbai matasa dalili saboda jinin manzon Allah ne ya sallallahu alaihi sai dana Abdullahi bin Zubair Allah ya kara masa yarda manzon Allah an masa kaho ta ce masa kaho aka fitar da jinin aka zuke sai ya ba Abdullahi ya ce kun ko ka je ka samu guri mai kyau ka zubar abdullahi bin zubar sai ya tafi ya duba har to shi yanzu ina ne ya kamata ya zubar da jinin manzan Allah mu duba ni kayan da yau jini ne na manzan Allah an yi ko an cire amma an ji ya zubar sai ya kasa zubar da shi shi ne ya zubarwa ya za a yi abin da ke da alaka da manzan Allah a zuba maka tashi sai da bai kamata ba to ina fi dacewa sai ce mafi kyawu kawai shi na fara shi ya ɗaga ya kwakwaɗe shi Abdullahi bin Zubair Imam Zahabi ya ga wannan a cikin siyar a alamin nubala na shi mujallaji na uku akan tarihin abdullahi bin zubair yake cewa ya sha jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma yana rayu can sai gashi ya dawo kaza la ce ma za sana ta bi me kai da jinin na baka sai ya ma'aikin Allah na samu aqrabu masalin fa ja'altu na samu jini mafi tsafta na kan yaki annabi ce na Allah sharifta ina tsammanin ka gane ko sai ce ina sai rasulullahi sai ce wailul laka minan nasi wa wailul lin nasi min zaka sha'awa hadar mutane saboda ka sha jini na amma kai kuma duk wanda ya taba ka ya shiga uku wailul laka minan nasi wa wailul lin nasi minka me dalilin da yasa kan wannan takin din shurbu da bi rasulillah shan jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ake jinin annabi da ake manzon Allah da wani abin ya mata za a iya kan jinin sa za a iya sha ba amma Abdullahi bin Zubair ya sha lafiya kalau ba abin da ya same shi فقال له عليه الصلاة والسلام في مزالة مساء ويل لك من الناس وويل لهم منك كيف كيف كي يا تفتك متاني ذاك شاو على المتاني ذاك شاو على الكل ولم ينكره عليه نقطة من ذن الله بإنكار أمين لهما لكي ذن لي يسعى كشاو النجين ما سنة كلا نوتي كلا أخ أقوال أفعال تقرير أقوال النبي يفرج أبو سنة أفعال النبي يعيكة أبو سنة تقرير أي أبو أبغنسة هو أي يجلى باني يتفتر بإنجاري با سنة كينا يشتنزل من ذن الله إليه سنة سبدا رفع إليه النبأ ولم ينكر بإنجاري با إذا ما فعله في الله بكهم سنة تنسى وسنة إشياء kila wani yake ce wannan hadisi shi kuma ina aka same shi na cewa Abdullahi dan Zubair ya kaje sai mace al-Hakim Abu Abdullahi ya rubuta shi Abu Sabara da shi Mustadrak littafi ne wanda Imam Hakim ya wallafa bayan ya shekara 90 a duniya ya rubuta hadisan da Bukhari da Muslim ba su ruwaita ba wanda suka cika sharuɗan su ne sune ya tattara al-Hakim Abu Abdullahi yake mustadrak ya kamata hadisan nan a kai su a cikin sahihul bukhari da muslim da wallafa wannan littafi kuma alhakim wannan in ana son a san kowa ne to a kuma bangaren malaman sunna malaman usulul hadith su ne suke cewa hadisi sahihi ne kuma haka ne ko hadisi ne shi wannan maganar ai imamu hakim abu abdullahi Allah ya masa rahma وقد روي نحو من هذا عنه كي أروي في قصة قصة إرم وانا حديث ما daga. shi alhakim ne wato hakim ya rawaci wani hadisin da na baro baya albayhaqi ya rawaci hadisin tabarani ya rawaci wani hadisin malamai nawa kenan malamai uku hadisin shan jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai mai da alhakim ya rawaci hadisi bayhaqi ya rawaci hadisi imamu tabarani ya rawaci hadisi tabarani shi ne mu zamul kabir da mu'jamul saghir da mu'jamul awsat wanda malamai sun ce a cikin mu'jamul kabir akwai hadisan da sun fi na bukari karfi na to wannan malami shi wai wannan hadisin na cewa abdullahi bin zubair ya ga jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan imamu wannan bin siru ala bin wala az-zahabi ya tabbatar da cewa abdullahi bin zubair ya ga jinin annabi sallallahu alaihi wasallam وقد روي نحو من هذا عنه في امرأة شربت بوله أنا يتي كان أقيا كان جيمي كأي ما يتي أي أروي جو كتن بسن وانا وزما كان بسن صحابي تاشا جنم من زن الله تاشا بوي نمن زن الله بوله بوي musulmi ya sa hankali a ce tsari ne za a sha a zauna lafiya sai dai in nawa ne sai yi na rasulullah ta sha ta kasa gane menene fitsari ta sha lafiya tsaro dama tana jin kishi ta kala laha sai annabi yake ce mata lan tashtaki waj'a batniki abadan dama tana fama da ciwon ciki sai ba za ta yi ce mata ai wace da ciwon ciki har abadan sai da aka samu fitsari ya yi maganin lalurar ciwon ciki sai da tsawa ne sai da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ɗan uwa idan Allah sallallahu alaihi wasallam yadda mutum shi gida kafin da ya gabata bai da wani abu guda daya wanda ɗan adam zai cancarin abu ko ya kyamata baya da shi kuma duk mutumin da ya sadaukar da wani abu na shi ga manzon Allah to Allah ne ke gashi cikin abu ko mene ne ka sadaukar da shi misali ga sahabi zai sadaukar da rayuwarsa saboda manzon Allah قال يا من ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء الله sai kusa kusa ba karkai da san matattu ne me dalili sun sadaukan dandali rayuwarsu kuma ubangiji ya ce duk wanda bai sadaukar da rayuwarsa saboda manzo Allah babu mai bane ma ga li ahli madinati wa man hawla min al-a'rab an yatakhallafu an rasulillahi wa la yarghabu bi anfusihim an nafsihi ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يقوون موتا يميل الكفار ولا ينال من أبي ليلا إلا كتب له به عمل صالح duk abin da kai in dai saboda manzon Allah ne Allah zai karba aiki kuma zai baka lada misali da Jafar bin Abi Talib Jafar Sayyar manzon Allah ya tura mayaka yakin Mu'ta ya daga cikin jagororin yakin da ya shiga yana dai yana yaƙi yana yaƙi aka zare hannunsa na dama yana rike cutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cuta ce ta manzon Allah kan gare ita aka zare hannun dama sai rike su da hannun hagu dan ka tafi kasa ya ci gaba da yaƙi ba hannun dama amma cutar annabi na hannunsa sai aka zare hannun hagu ya rike ta da baki bai yadda cutar rasulullahi ta fadi kansa a hannunsa ba a haka aka shahadantar da shi amma ya tsara kai da sabai amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ta cikin da ya mata ba a dawai da halittu na duniya ba fuka-fukan mala'iku Allah ya bashi fuka-fukan mala'iku sunan shi Ja'far Qayyar ne shawaki cikin aljanna da fuka-fukan mala'iku dalili ya sadaukar da abuwan saboda tutar manzon Allah ga abin da Allah ya bashi Asma'u bintu Abi Bakr da manzon Allah zai hijira aka shirya sufura na abinci ko aka sa a jaka za a dinga tana ɗaure ba a cikin jakar na na gurgurin banza Allah sallallahu alaihi sai ta cire zanin ta yaga ta ɗaure wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin jakarsa wani tukunci Allah ya mata sai Allah mata kifatin aljanna ga ta a duniya sunanta zamun liqa'aini ma abu hujjar riguna biyu na aljanna saboda ta yaga rikinta saboda sai ina rasulullahi duk wannan hadisi ne ingantattu ka ba da riga a duniya saboda manzon Allah Allah ya baka tufafi na ina ali musiyabu sunnisun khudrun wa istabarat wa kullu atawna min fiddah wa saqahum rabbuhum sharaban tahura ne da lin inna hadha kana lakum jazaan wa kana sa'yukum mashkura kun yi abin da Allah ya jinjina muku ne Allah ya muku haka saboda su kai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam so naka an sha bini ba a cutu ba an saba walinsa ba a cutu ba sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yake ce mata ma ba ta kara cire ciki ba har abada ولم يأمر واحدا منهم بقتل فم ولا نهاه عن أولد القاضي قال yake cewa da wanda suka shafi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya saba walinsa babu wanda aka yake je ka wanke bakin ka kuma ya kamata a ce a ce a wanke ko amma inna wanda na kai amma inna manzo Allah ne ba za a wanke ba da annan mu ne zahir zahir ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani abu nashi ne ne zahir za ka ba maganan wanke baki ba maganan kuskurewa za a yi sallah a kuma sunan sallah ne karɓaɓɓiya saboda wa ne aka sha jinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai aka sha sallallahu alaihi wasallam wala nahu an audati sannan manzo Allah da ke karka kuma yin kiran haka ba da a ce babu kyau manzala zai ne kenan zai ce an yi amma kadar ne kar a ƙara misali a hadisi ingantacce abubakar ta sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci manzala yana sallah fa wajada rasulullahi raki'an ya samu manzala ya yi ruku'u shi kuma sai ruku a kofar farko ta masallaci sai ruku a can baya sai ya taho a susufe a ruku'u ya shiga cikin sahu manzo Allah idan yana so yana kallon gabas sai yana kallon baya ko a hadisin bukhari tarawna qibla fi hauna fa wallahi la yaqfa alayya ruku'ukum wa la khushu'ukum inni araakum min wara'i kahf manzo Allah ce kuna kallon gidan yana sallah yana kallon gabas ko manzo Allah ce wallahi dukan ku ina ganin ruku'un kowa ina kallon sujudan kowa har khushu'in kuma ina gani la yaqfa alayya ruku'ukum wala khushu'ukum inni arakum min wara'i dhari wallahi ina ganin ku ta bayana sayyidina rasulullahi to sai wannan sahabin ya shigo ya yi ya yi ruku a ƙarshen sahu ya taho a tsuntsunfe ya tsaya a sahu da manzo Allah idan da sallah ta ce Abubakar rasa me yasa kai haka a sallah sai ya baki Allah ina gudun kar sallah ta kuɓuce mini sai ce masa zadaka Allah hirsan wala taqud wala taqud Allah ya ƙara ma kwaɗayin samun alkhairi amma kada ƙara yin irin haka to wanda ya sa cikin manzon Allah ya zo ka ga ne annabi yace eh bi manzo Allah ya ce wala taqud a ce ma a ƙara yi gobe da jiki wata ta jawo wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na shanye ya ce mata wala ta kuni ya ce mata ma ai dan tashi take baka naki abada ce da ce ki har abada a ce da za mu samu kowane har gobe hakki ne kuma ta yi tunda Aisha annabi ya tabbatar da ce kar a kuma yi ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hadithu hadhihi al-mar'a hadithin wannan matar allati sharibat bawlahu wacce ta sha jinin sai jina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahihun hadi hadisi ne ingantacce idan aka ce sahih hadisi da kirkar ka guda biyar ittisalu sanad adalatu rawi tamam al-dhabt adam al-shudud adam al-illa in ka cika sharuɗa guda biyar sunan sa sahihun lizami to sai mana yake ce mana hadisi ne mai sahihun alzama الدار القدري مسلما والبخاري اخراجه في الصحيح دار القدري yake cewa wannan hadisi ya zamo lallai a ce bukhari ba ya kawo a cikin littafin sa ya zamo lallai a ce muslim ya kawo hadisin a cikin littafin saboda ɓarin hadisin da ingancin hadisi sai da yawa abin da muke son faɗa a nan gurin hadisin da muka kawo duka da can jinin da malam kuma sunanin yayi mun faɗa ba su zafin manahil na sanin shiga ya zo a cikin littafin mazmurul zawari hadisi na biyu na sanin abdullahi bin zubair bai sa jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin littafin alhakim mustabar littafin hadisi baya ciyar wace hadisi an san waye sai haƙi sannan imamu gabarani ya rubuta wannan hadisi sannan imamu zahabi ya zo a cikin siyaru a alamin nubala ibnu asakir kaga wani littafi ne a cikin tarihu dimashqa duk waɗanda malamai ne kan shi ko wannan da aka shafa wajen manzon Allah sai aka ce maka hadisin ma sahihu kaulan wahida sahihin hadisi ne ya zamo lalle a ce bukari ma ya rawaita hadisin da muslim a cikin littafin su inji darul qudni alaihi rahmatullah wasu mu hadhihi almar'a barakat sunanta baraka sunan wacce ta shafa wajen manzon Allah wa ikhtilafat fi nasabiha amma an yi sabani a cikin nasabanta wato dangane da yar wata kasa ce yar yaman ce yar habasha ce yar masa ce a'a an yi sabani akan hakikin nasabanta amma suran da kike ne barakatu in an ce barakatu shine ne kenan ne albarka ce kai aikin albarka shine san bawalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qila hiya ummu ayman wasu malaman suka ce a'a ummu ayman ce ita ce baiwar da manzon Allah ya gada a gurin mahaifinsa idan kun mu'aiman ce ibnu taymiya Allah ya masa rahma ya kawo a cikin littafin sa al-furqan bayn awliya ar-rahman bayn awliya ash-shaytan wa awliya ar-rahman ko wala littafin nan mashhuri yace kun mu'aiman zatin hijira ta gurin da jira rasulullah a madina ta ta hijira tana azumi ta kama wannan hanyar sahara ya zafin rana amma ta fita zuwa wa dawa domin Allah ce wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudriku al-maut faqad waqa'a hasruhu ala Allah wanda ya bar garin sa na wata ya bar garin iyayensa ya tafi gurin Allah ina ne gurin Allah wanda manzon Allah ne muhajiran ila Allah wa rasulihi to wannan ummu amanta bar maka maka garin Allah garin zafin Allah amma tun da manzon Allah ya bar garin maka ji Allah ce yin baiti shi gidan ku ne muhajiran ila Allah ya tafi inda Allah yake inda manzon Allah yake to tana tafiya ummu Aiman a hanya lokacin son ruwaye ga kishi ba ruwa ba abinci tare da ita sai ta ji alamun wani motsi a saman kanta in ji mu da tafiya tana da kanta sai ga guga daga sama dan wa min sama ashe ruwa ne da mun buɗe baki tun da ta sha wannan ruwan ba ta ƙara jin kishi ba ta koma da Allah waye sha da ita Allah amma me ya dalilin da Allah ya aiko da guga da sama dan ta sha ruwa li'annaha aradat rasulullah ta nufi gari zuwa gurin wa manzan Allah duk wanda ya manzan Allah lan ya mutu a mishan ba zai mutu da kishi ba Allah ya shahar da ita da kansa subhanahu wa ta'ala ka duka martaba da Allah ya ba mutum in ya nufi wa sai da rasulullahi to ita ce wannan matan ummu aiman wa kanat takhdumu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wannan matan aikin ta shine hidimtawa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam hidimtawa manzan Allah takhdumu nabiyya mafi martaban matsayi a addini shi ne hidiman su jina rasulullah ina wani su ne gari ko mafi girman matsayi shi ne hidiman jawo manzan a anas bin malik ya zo tare da manzan Allah tsawon shekara goma sai ne masa hidima amma idan anas yana tafiya cikin sahabbai to shi ake mai hidima ta da yaro ne karami amma su habbai ba ta bari ba kaya ko alwala za yi za su zabe ruwa me dalili sai a'a bari mu maka domin kai kana irin zawa a ce ke nan wannan matsayin abun kurata ne ka samu kana hidin jawa jarir da Abdullahi al-Badri sun yi tafiya da sayyidina Anas amma ko an zuwa ki baya bari ana ke dauka sai a bari kawai duk abin da kake so ne masa girki ya ka masa abinci ya yi wanke wanke kawai sai ce sai Anas ce don Allah ka daina أنت أكبر بالاستطاعة رأيت الأنصار تصنع برسول الله شيئا فآلت على نفسي لا أصحب واحدا منهم إلا قدمته ناجع أجنب تيو من ذن الله نهجمة نكلا وادي ne alƙawari wallahi idan na yi tafiya da mutumin Madina to zan ɗauki hidimansa gaba ɗaya saboda yana hidimtawa dan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan matan kana ta kujubun nabi ya tana yau manzon Allah hidima sallallahu alaihi wasallam قالت كما سوى أم أيمن وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان من قال أنا دون قدح ونقوق كو نفان نفس عيدان يوضع تحت سريره أنا أدوى ننقوق كو ننقريا حقيقة قدم من الله صلى الله عليه وسلم يبول فيه من الليل cikin dare idan tsuguna wata kama shi sai ya bawa a ciki abin mamaki sallallahu alaihi idan ya ba wani a cikin kwanan yana buɗe amma kan ɗakin ba ne sai in zama wani a ɗaki da Allah na ƙarin tsari ne ai tsari in da akwai shi a wuri kan ma kai kanta zai ja maka akwai ne ba a ɗakin nan saboda ne zarni amma shi na manzon Allah za a yi cikin dare ya kwana duk ɗakin ba ne sai da wani abu a cikin sai da kamshi za ka rike Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da bawalin manzon Allah zama mai kamshi kai ka ce mutum ne kaman kowa dan Allah din Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da tsukunawar manzon Allah mai kamshi inda ya gurin na kamshi ka ce mutum ne kamar kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da rigar manzon Allah tana warkar da cuta idan an jika amma ne ka ce mutum ne kaman kowa ina ta hadisin muslim ne daga ruwan asma'u bintu abi bakr rigar da manzo Allah yake sawa ko idan mutum bai da lafiya idan ake hikawa a matsi a ba mutum ya sha kuma nan da ke warke in ji asma'u bintu hadisi nan a muslim kuma wanda rigar da ke maganin cuta zai zama mutum gaban kowa la ba irin sauran mutane bane sallallahu alaihi wasallam kai ba ma nan ba ba wannan sahabi daga cikin sahaban nan ansar wanda suka bi gurin manzo Allah suka zauna suka yi hira Usaid bin Hudayr suka zo na wajen manzo Allah suka dan tattauna dare yayi za su koma gida ga hadari wato ga duhu ba hakke ba komai sai ra muka da duwa su a Madina amma suna barin wurin manzo Allah sai Allah ya musu haske Allah ya aika musu da haske yana layi cikin hakkin har suka isa inda za su raba hakki suna zuwa sakon da wannan ne wannan wannan ne wannan hakkin ya raba guda biyu sai da hakkin ya raka su har gida Allah bai yadda zai tafiya cikin duhu ba da Allah mu kharaju min indi rasulillah shi ne da zai kyau Allah ba zai bari su tafiya cikin duhu ba dan sun zauna a gurin sayyiduna rasulullah shifin qad ja'akum min Allah nurun kitabun mubin Allah bai yadda ku tafiya cikin duba dan Allah ya Allah yake kaddara duk wanda ya danganta sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yake masa Allah ya kuma musu haƙi ya musu haƙi ce dan Allah in ka samu wanda ya aikin maka na faɗa ka san da zama da zahabi yake in ka samu wanda ya aikin maka ya dawo in baka je masa ba idan ka je ka rungume shi ka sumbanci bakin sa ka ci kusan da shi ka ce baki ne da ya sumbanci dutsen da manzon Allah ya sumbanta haka ce zahabi ya halatta a sumbanci bakin wanda ya aikin haji saboda mutumin ya sumbanci hadar al-aswad hadar al-aswad shi kuma manzon Allah ya sumbanci shi saboda a sumbanci bakin da ya sumbanci inda annabi ya sumbanta in ji wa imamu zahabi so islam shi mana cewa a walaiki akunu yawma shurbata ma ina ma in zamo kofin da manzon Allah ke shan ruwa shurbata ma'i in zamo shi ruwan da manzon Allah ke shan wani lokacin ke sama wa halilu ka asin ina ma a ce ni da ni kawo manzon Allah kofi ni ba shi limin wai walaiki akunu yawma turbata na alihi ina ma in zama ruran kasan kafirin ke na rasulullah in zama kasan da annabi ke takawa kai wa laifi arakun ya za a in zama asawakin ke na rasulullah kun taba digar wannan soyayyar sai da tare da ana in zama asawakin annabi annabi na biza na hakoran da zan so haka to ta duba yadda wayannan yasa faɗa haka ya ga yanda Allah yake yi wa duk abin da ya danganci sai da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan matan akwai kofi na wannan ƙiga ana adadi a ƙasan gadon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya izinin lai fa bala fihi laylatan wata rana manzo Allah ya bauli a cikin wannan kofi sun maftaqadahu manzo Allah ya nemi kofin ya rasa aka nemi shi aka rasa falam yajid fihi shay'a da aka samu wannan kokon babu komai a cikin sa fasa ana barakata an annabi ke tabbayin baraka ina kofin nan ina abin da ke cikin sa ko wannan kokon qala qumtu wa ana atshanatun sai ya rasulullahi na tashi cikin dare wa ana atshana ina fama da tsanin ishi fa sharibtuhu na dauki wannan kofin da bawalin da ke ciki na shanye wa ana la a'lam ban san da ke ciki karatun shi ne wa ana la a'lam ni ban san bawali bane na kasa gane menene bawali nukdan shi duk abin da ya fita daga cikin manzan Allah ne shi fata fata ko mene ne ka sunan su ne fata idan kuma masu ibn bukari ibn rawaha manzan Allah ya hau jaki ne ma ya hau zai je unguwar su sa'ad bin ubada in ji abdullahi ibn rawaha da kuma ubada bin sabit manzan Allah da ya hau kan jaki sai yana tafiya sai ya bi wani ya gama da dukkan abdullahi bin umayy bin salul sai ya ji ana da kirjiya sai ya kada kuna wannan munafiki sai ya dauki kabar da jan sai ya dora a hannunsa wani ya gina yace manzo Allah da Allah kan matsa gaba karka cuta da mu da warin gashin ka ibn rawaha ya ce wallahi warin jakin manzon Allah ya tare da kashi ko manzo Allah yana ce jakin manzon Allah ya fi turare ka ƙarshe ya manzan Allah ka zo mana aure ku don Allah karkada hadis na Abu Bakar kada ke nan ba manzan Allah ke magana abinda annabi ya hau ma Allah na sama ya ƙarshe shine ne jaki sunan shi da jaki amma ibnu rawa yake cewa warin jakin manzan Allah duk wani turare ƙarshe wanda Abdullahi bin Ubay bin Salul yake sawa ne dalili li anna nabiyya rakiba kai manzan Allah ne ya hau ta faɗa duk wanda yau manzan Allah wani abu Allah na biya halimatu sa'adiya me ta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam arba'atu libadana nono ta ba manzan Allah ya sha da Allah ya tashi ba ta da tumakinta da ita da mijinta da duk garin gaba da sai Allah ya da aiki dalili kawai ta ba manzan Allah nononta ya sha ba nono aka bai raka ba tumakansa suka shayar da ita suka shayar da mijinta suka shayar da ƴaƴanta gaba ɗaya sannan da sun tafi ciwo a rame Allah ya dawo da su a koshi idan sun je ciwo ba ciyawa Allah na fitar da ciyawa inda tuma ta tafi ciwo har mutanen gari suke ce ma ƴaƴansu masu ciwo bisrahu haythu yasrahu raji bintu abi zu'ayd ku rika jin makiyayen da mutum su ajiya mana inda yake ciwo ku rika ciwo tare sai su ji shi ciwo tare kuma din su dawo a rame da yunwa na hajima su dawo a koshe me dalili li anna rasulullahi fi baitiha manzon Allah na gidanta don haka har tumakin ma Allah na kulawa da suna ba su ciya su su koshi dan kar a dawo da rana gidansa manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam wani irin inaya ne Allah yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu taba jibin ba sai na rasulullah to shahidin mu zai ka shariftuhu wa ana la a'lam wa fi hadisi wa fi hadisi ya ibnu jarir wa ghayr ibnu jarir al-tabari ya rawaito wannan hadisin da sauran malamai وكان صلى الله عليه وسلم قد ولد مختونا مقطوع السرة manzo Allah sallallahu alaihi an haife shi maktuna da kafiyarsa sai da idan za a yi kafiya wuka za a sa ko a yanki jikin dan adam sannan kuma sai an kalli abin da za a yanki Allah bai da wani ya kalla ba shine dalili kawai sannan Allah bai da wani ya sa wuka a jikin manzon Allah ba dan haka Allah ya zo da shi ne masbu'a maqtu da kafiya sallallahu alaihi wasallam dan kan wani wanzami ya ce ba ni ne mai kafiya Allah sai a'a wato shi fa Allah bai bar wani mutum yake ni ne manzon Allah maka ba sai bari ba dan haka Allah ya dauke mai sai ba ya tafi ina ci saboda al'adan yaro idan ya fara taka ne zai fara cewa baba baba baba to shi Allah so yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da matan hakin sa cewa Allah da yau kai ne abi yace rabbi rabbi babu abin da Allah yake so kaman manzon Allah yace rabbi yace yanzu ne kai yake ya rasulullah abin da Allah yake so da ya kai shekara shida Allah ya dauki mahaifiyarsa idan yaro ya kai shekara shida kuma da sai mama yau kai ce ummi ummi sai Allah ya dauke ta ce ne rabbi rabbi da ya kashe tara takwas sai Allah ɗauke kakanta kakan na bala insansa yana kulawa da shi da ba kai jaddi jaddi Allah ya ɗauke jaddi ke ne rabbi rabbi duk wanda zai jawo manzon Allah kada sannan da amin ya taso aka mai sojan abin da Abu Talib ya kai sai ammi ammi kace ne rabbi rabbi dan haka lokacin da Qurayshawa suka zo wajen sa suka ce Abu Talib ka hana shi abin da yake faɗa a garin mu mu mun gaske dan uwan mu ne abu talib sai kira rasulullahi yace dana mutanen nan mutanen garin nan ne yan uwan ki dangin ki sun kawo karin ka ka daina wannan abin da muke faɗa saboda gusa zaman lafiya manzo Allah sai ya ji damuwa yau abu talib ke faɗan wannan magana da manzo da abu talib ga annabi yaran sa ya faɗi cikin sa'a kawai dama na yi ne da saboda yan uwanka amma ci gaba da yi wallahi lan yasilu ilayka bi jam'ihim hatta wasala fi turab nabina ba dan da yake so inda kake sai dai idan na mutu manzo Allah ne yake ce masa sai ya am law wada ushamta ala yamini wal qamara ala yasari ala an atruka hadha al amr lan atrukahu hatta yutimmahu Allah aw ahlika duna da za a sami rana a hannun nan duk zakin ta a sami wata a hannun nagu wai dan in je da kira zuwa ga Allah ba zan daina ba sai dai in mutu ko addinin Allah ya tabbata saboda rabbi rabbi a sa rana a hannun gaba wata a hannun ke ba zai daina ba saboda lamarin wane ne Allah da Allah ya tabbata fa qatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsaka wa harridul mu'minin Allah ya ka fita yaki kai ka fita tilastawa me yake idan la akhuzanna wa law wahdi wallahi ko ni kai kana da yaki ka duba yadda yake karrama umarnin wa Allah shi kuma ya Allah ne yake karrama shi sallallahu alaihi wasallam maktuna an haife shi da kaciyarsa maqdu as-surrati cibiyar sama a yanke sallallahu alaihi wasallam hatta cibiya ma Allah bai yake wani yanke wa manzon Allah ba shi Allah yanke masa da kansa to idan mutum ne kaman kowa ta kawai yanke ka ai baka bukatar amsa ko كما أن الله ينتهى الله وروي عن أمه آمنة أنها قالت الرواية لجماعة سيدنا آمنة عليها السلام أنها قالت قد ولدته نظيفا ما به قدر تتي ما حيثيش نظيفا وكي نظيف سيدنا حرسان أفكا tsaftatacce ban sanya ba fasar kalmar nafis ba idan ka ce tsafta ka rike ma kalmar baro ta fi tsafta nafis nazufa wato tsaftar tsafta a tsaftace babu wani abu ma bihi qazi da Allah ta ajiye fanya yara a duniya sai sai sun zo da wani abu sai an wanke an sa kayan kamshi an yi komai an wanke sitaran da aka haife shi an wanke komai da komai amma shi manzo Allah ne yazo nazifan babu komai sannan kuma haske ya rako shi fada albayt min nuri lakin ya fita da haske ba har unguru mana ke cewa wai ya ce amira ina fitilar da ke tace a tunda na ta cewa fitilar ɗakin nan hasken sa ne kawai ɗakin tarai da haske ba wutar ne ba ba komai haske daga Allah har ana ganin katangan kisra da busura daga nan cikin ɗakin na amina saboda hasken wa sai da na rasulullahi akwai ɗan da aka haifa irin wannan al-imam sayyidi ya faɗa cikin littafin sa yace akwai al'adar quraishawa idan ana ji jinjiri misali kila za ka ce al'adar makera al'adar mafarauta al'adar wanzamai ko to shi manzo Allah quraishawa al'adar idan ana ji jinjiri akan sa tukunya ne tukunyan kaza sai a kifa yaron a ciki sai ya kwana sai a fito shi al'adar su ne wannan duk wanda aka haifa ka ake masa cikin kwarishawa da aka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka dauke shi za a yi wannan al'adar aka dora tukunyan aka kife shi ko da gari ya waye ka ta tukunyan ta bage gidan manzo Allah na kallon sama matan suka ce in ra'ayna mawludan abdu mislahu ba mu taba ganin jinjiri irin wannan ba a jinjirinsa ba ba a taba jinjiri irinsa ba to sai bayan ya zama nan arba'in kuma ce mutum gaban kowa sallallahu alaihi wasallam wa an aisha radiyallahu anha an saba ga ummul mu'minin aisha Allah ya kara mata yarda ta ce ma ra'aytu farja rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qattu tana da kana atirmusi sayyidina aisha iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba fi soyuwan ma a cikin matansa a wurinsa amma ta ce ba ta taɓa ganin jikin manzan Allah ba ta taɓa gani ba duk wannan shekarun da aka yi jikinsa dai ba taɓa gani ba in an ce farda mariga an sani ya gani ko amma tun da manzan Allah aka faɗa ana yin ladabi akan lafazin ba a fassara shi a baki bai kamata ma ka ce al'aura ba in dai manzan Allah ne ba a jikin manzan Allah ba ta taɓa gani ba tun Allah anya mutum ne kamar kowa kuwa sallallahu alaihi wasallam وعن علي رضي الله عنه أنك بك سيدنا علي الله يقال مصير دا يأتي أوسال النبي صلى الله عليه وسلم فجل الله صلى الله عليه وسلم ابن وسيا يأتي لا يغسله غيري كرواني مسوانك أدنيا جنباني فإنه لا يرى أحد أورتي إلا بجسد عيناه duk wanda ya kace ya kalli mai kasar cibiyar manzon Allah zuwa kasa shi da gani har abada waye faɗi wannan magana sai na rasulullahi hadisi nan a cikin kashful asar na al-bazzar kuma al-baihaqi ya rawaito wannan hadisi ba ka da matsala a wannan hadisin kenan duk wanda ya kalli mai kasar cibiyar manzon Allah zuwa kasa ni kalli nan gurin shi da gani har abada nesa saboda habibullahi sallallahu alaihi wasallam dan haka shi masa wanka Allah ya kara masa yarda وفي حديث إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نام من ذا الله يافن تابتشي وترانا نام حتى سمع له قطيع حسن أكد من شارنسا شنو قطيع idan aka yi bacci aka yi mun shari a ƙa'idar ilimi mai hukuncin wannan alwalar da ke baccin da ita ta warware ko saboda tsawilin saqilun yanqudul wudu'a قصير ثقيل ينقض الوضوء أما يزم قصير خفيف لا ينقض الوضوء أما طويل خفيف يستحب منه الوضوء توشيت إذا رسول الله نام حتى سمع غضيبا سيد هذا جمهور شارنسا فقام فشد قبلتهم فسلى ولم يتوضا أكي صلى لو أنن الولر بعد الجاهزة ليه دليلي ikirma yake cewa li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana mahfuzan manzon Allah yana cikin kariya da amintarwa ta Allah amma a hadisin muslim annabi ya ce al-ainu wikaru sash fa idza namat al-aynanu istaqalat al-wika ido shine madaurin dubura daga zarar mutum ya yi barci matsaurin ya kwance to za a canja alwala ma a da rasulullah banda mutum Allah shi zai yi barcin a dimin sharin ta alwala tana saboda inna ainayya tamamani wala yanamu qalbi idan ka kuma cikin al-istiaf na ibnu abdul barr da kuma tanwirul hawali na imam sayyidi shaykh muwaffa malik da al-istidkar na ibn abu zubarri ta sai uku nan duka za a gaya maka karkashin hadisin da ya zo a bukari ummu sulayyin ta zo ya rasulullahi na zo in yi tambaya ne inna allah la yasahi min al-haq allah baya barin bayanin gaskiya wa hal al mar'ati gusul idza yahtalat hal qaliza yahtalamat idan mace ce mafarki za ta yi za ta yi wanka sai ta ta ce haka in musulma in musulma take ta kin ba ku mata kunya dama masu tana mata tana mafarki ne sai manzo Allah yake cewa wa min aina yakulu shaba yake musu karibat ya dace imam sayyidi sai yake cewa dalili matan manzon Allah ba ta mafarki daga su ba ana yi ba amma matan mu duk arki mafarki komai amma banda matan manzon Allah shaydan baya zuwa musu a mafarki ba balantana a ciki ne dalili matan manzon Allah ne don Allah ka kalla waɗannan mata da sauran mata irin sauran mata ne shekarun da kafin sauran manzo Allah in mutum ba ina ce masu Abu Salama ce da ko Hafsa matan wani ce da sai da Aisha kar Abu Bakar ce da amma yanzu nan da ummul mu'minina zawjatu rasulillah tana zuwa gidan manzo Allah Allah ya hana shi dan ya zo musu ko abaci ba faranta na abaci to sauran mata ya ce kaga ina yatul lahi bi zawjati rasulillah kulawar Allah har ga iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ba nan ba ba akwai dan akuya a gidan manzon Allah dan akuya an san al'adar shi in zai tuna a gaba kita idan manzon Allah ya fita sai ya asibi mu a gidan me ka dara ya ta ya dawo ya yi amma manzon Allah na shigowa sai ka ce ba shi a gidan sai da muguri ya ba ku dan akuya ya san waye manzon Allah ba ya ga ya dara saboda kai ne dan manzon Allah sai ya ci dan akuya jama'a akuya kallon akuya ai ko amma wallahi in annabi na baya ba in sai tana Aisha jama'atu hada alkauni sai ya Muhammad duk wani abin da Allah ya halicce shi in dai Allah ya halicce abu wallahi ya zama bai tana Muhammad kowane irin abu ne dutse ne bishiya ce ba mu karanta ba da baya ba bishiya tana gaida manzon Allah dutse ya ce assalamu alaikum ya rasulullah hadar da azumi tana gaida manzon Allah uhudu yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi nan sadaka sai na rasulullah da babu abu mata bane sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana sansa za mu tsaya anan insha Allah sai Allah ya ce na'am na'am na'am
Thank you.
idan mutum ya rasu za a mara sallah a sa mata su yi sallah a cikin gida? eh bid'a an san kenan bid'a babu inda aka rawaito ko hadisi mawdu'i inda za a yi wa mutum sallar gawa a kan da sallah babu sai dai idan mutum ne ya rasu ake tunanin an binne shi ba a mai sallah ba sai a je ina mai sallah amma a yi sallah a cikin gida sallar da suke masa sallar gawa ko sallar nafila sallar gawa ko sannan a fito wajen waje kuma jama'a su yi sallah to babu sahabbai babu sahabin da ya wannan ko ɗaya babu sahabi babu tabi'i babu tabi'i tabi'ina babu salafu ko dai akan wannan bid'a ce mummuna ka zama idan an mutum idan ya rasu ana fitowa da shi ne aimi a mai sallah duk hadisin da ka sani tun daga mutum a hakam bulugul maram riyadus salihin ka je hamuwa tsamani ka je bukari har ka je karshe za ka samu duk idan aka yi rasuwa ana fitowa da gawa ne waje fa yi salli alaiha rijalu mutane su sallah wannan shi ne abin da ya tabbata ba a san a yi wa gawa sallah wani ya jagoranci sallah a cikin gida ba a zo wata kuma a yi wannan bid'a ne kuma an san hukunci aikin bid'a man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddun man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun amma in a in a zo a yi sallah ne a ce wasu mata su zo su bi sallan gawa su bi sallah to shikenan in sun bi babu laifi amma dai abin da aka sani maza su ne fi magawa sallah mata su yi masa addu'a shi ne saboda manzo Allah ya la'anci matan da zuwa makabarta a hadisi ingantacce na'am jami'i biyu a masallaci ma makaruhi ba magana ya bi su ba su kan su yi ba daidai ba sau da ba a jami'i biyu a masallaci wa'annan suna sallah wacce suna sallah kenan ko ba a yi a ka'idar musulunci shine limami rabi idan ya zo masallaci ya jira jama'a jiran da ya saba yi na al'ada ba wanda ya zo ya tashi ya sallah kama makamal jama'a jami'i ne wannan sallah duk wanda suka zo bayan su ba su sallah kuma sallatin na majalis sai dace a harama wannan ka'idar musulunci ke amma a zo a yi sallah ana jami'i nan ana jami'i a can ana jin ya zama sallah yan tasha babu ana bin liman ɗaya ba a jami'i biyu a masallaci ba a yi sai dai idan ba su yi azahar ba ne nan muna yin la'azar to ba a yadda su je haraba ko cikin masallaci a wurin kuka hau in aka ce kuka hau su ne malamai masana addini sun ce ke tsaya a haraba ne su sallar su kharijal masjidi sannan su shigo masallaci su yi su yi sallah ko da ka sai lifatir ce ma baka samu yin ta ba liman ya tada sallah an ce mutum yayi ta kharijal masjidi a wajen masallaci zaka ta sannan ka shigo masallaci ka bi jami'i amma bai halarta ba liman yana sallah kai kana ta kana wata nafila Thank you. ai idan ta rasu ba wani kisan da za a yi mata ga idan mutum ba ke kitso ba ne za a kama gashin ne ga yanan a hadisin bukari hadisin ummu abiyya yayin da yar manzon Allah ta rasu sallallahu alaihi wasallam zainab ko manzon Allah ya shigo mana ya mata wanka sai ke ce mana ibsilna ha salatan aw khamsan aw sab'an in ra'aytum zalika waj'alna fil akhirati kafuran aw shay'in min kafur fa idza faragtum fa azinni ko manzo Allah ce ku mata wanka kala kaza kala kaza tana cewa fa dafarna sha'araha talata quruni ta da gashi ne amma mun kame gashin ta mun mai layi guda uku wa alqainahu ala zahriha muka jefa ragowar gashin a gadan bayanta kenan ba kitso za a yi ba shine a kama gashin a mai layi uku shi ya tabbata a hadisin bukhari daga ruwayan ummu abiya ta hajjar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a mata kitso ba za a kama gashin idan ko fata da gashin da za a yi ta kai a kama gashin kawai shi kenan a rufe ta a haka ko mutum ne ya bar kumbar ta zama zaro zaro irin yanzu barin kumbar nan idan ya mutu a rufe shi da ita ba za a yanke wanda ya dada ko ya murkace gashin nan ko na mace ya yi kitso ma in ya mutu kar wanda ya kwance shi ya je wa mala'iku a haka ba za a kwance kansu idan askin banza ma yayi idan ya mutu ba za a gyara askin ba wannan mugun askin in sunan ne ya rubuta haka za a binne shi da wannan gashi ba abin da za a taba abin da ya halatta a jikin mutum kawai idan ya mutu a cire wannan suturar a masa wanka ba abin da za a taba a jikin sai dai in ya bar zo buka ne da sauran su shike nan nan kila zo buka kila sa dan kuɗi to a cire su amfana da shi amma an ba su ba sai a kai shi haka wannan darasi ne mai karfi saboda wallahi mutum ya daina wasa da askin banza ko wani shiga na kafirci bai dace ba yanda ka mutu nan haka za a binne mutum mala'ika ya zo tambaya man rabuka sai ga ajin baba sai ya san tambaya maka da zai ba ko sai da mutum ne shiga na na mutunci sai shiga na kyau Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu maganan farkon nan ba maganan ayi sallan gawa a cikin gida mata su yi sallan gawa abin da aka ce hukunci su mata su shi addu'a su yi masa addu'a a fito da gawa a waje musulmi maza su yi masa addu'a idan kuma amma da yi sallah a gida to wannan da za a yi wata sallah ce za a yi wacce ce sallar gawan sallar gawa da ɗaya ake ba inda ka tsaye ba mace sallar biyu ɗaya ake masa to wacce ce sallar gawa ta matan cikin gida ce sallar gawan ko ta ko ta mazan waje kuma a je masa a je makabarta mutum yawa da za a yi addu'a a ce a kalli gabas a yi addu'a bid'a ne zan mai mai mutum ya rasu a ɗauki gawa a ce makabarta za a binne shi a ce a juya a kalli gabas a yi addu'a bid'a ne wallahi babu hadisi ko mawdu hadisi ko mawdu babu inda manzon Allah yake idan an je makabarta durbu kalli gabas yi addu'a babu babu sahabin da ya taɓa yi in akwai shi kuma Allah babu babu tabi'in da ya taɓa yi in akwai aka babu tabi'in tabi'ina anan aka fara kirkirar su a kwanan nan bai da asali manzon Allah ya ce ne istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'al shi ke nan hadisi ku roƙa masa gafara fi masa addu'a yanzu ake tambayar sa ba inda aka ce a kalli gabas a makabarta ayyuwan mawaki addu'a bid'a ne kai ai addu'a ma bayan an rage mutum ma a makabarta makaruhi a wajen malikawa ma makaruhi na wurin malikawa amma a tsawaye a juya a kalli gabas kaga bid'a ne bid'an taruwan anan a ce ayi bid'a sannan a kalli gabas to me da yini fa yana ma to in an juya an kalli mai ai addu'a Allah ba zai karba ba fa yana ma to ko sai an kalli gabas sai Allah zai karba addu'a kallon gabas sharadi ne kadai a sallan farilla da nafila amma hatta sallan farilla ma a halin kitali an ɗauki sharadin kallon gabas a sallah ne kallon gabas sharadi amma in ana yaki to har a farillan ma kallon gabas sharadi ne illa fil qitali halatul iltiham halin kurman ya bai zuba hawo shi ne cikin da aka kalla yayi daidai amma in ba nan ba bai san ma'anar sun ba bi musallata a kallon gabas sai sallah amma a ce an kai gawa makabarta a je a bar gawa a nan a juya a kallon gabas ana addu'a to me ake roƙa masa me ake roƙa masa ba dai addu'a ba kuma bai da asali a addini babu sahabin da yi babu tabi'in da yi babu tabi'in tabi'in da yi saboda haka man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd aikin da aka yi bid'a Allah ya kare amin